jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha hudu ga watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha biyu ga watan februari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha bakwai ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri rahimahullah in ba ku manta ba dai muna cikin kitabul ilmi na littafin ko mun yi mun kai karshen babi mai bayani game da kwadaitarwa ga sauraren hadisi da idar da shi ga wanda bai jiya ba da rubuta shi da kuma tsoratarwa daga yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kai ƙarshen babin ko yau da yarda Allah za mu tashi sabon babi babin mu na yau at-targhibu fi mujalasatil ulama kai dan ga Fatima can ce ka ce na ce ta bawo nan ko ba ta kashi babinmu na yau a targibu fi mujalasatil ulama kwadaitarwa ga zamantakewa da malamai taufa duk dai cikin karkashin kitabul ilmi ko kwadaitarwa ga zama tare da malamai malamai su ne mafifita abokan zama kamar yadda za mu ji cikin wannan babin da mai bima insha Allah ta'ala hadisinmu na farko na yau yace annimna abbasan radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياد الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياد الجنة قال مجالس العلم رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسمى hadisin mu na farko yau an karko shi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ya tabbata gare su dan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce idza marartum in kun shuɗe bi riyadil janna ga fadamman aljanna farta uku tsaya kai kiyo fadama ina ne fadama wuri mai dausayi wanda yake da hakukuwa ɗanyu wayanda dabbobi ke iya kiyo cikin su ko to shine annabi ya ce in kun gitta bin riyadil janna riyad jam'i ne na rauda rauda ita ce fadama in kun gitta ga fadammun aljanna farta ku yi kiyo cikin fadammun ƙalu sai sahabbai sun kace ya rasulallah wa ma riyadul janna menene fadammun aljanna kuma ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majalisul ilmi majalisu na ilimi majalisu na ilimi makarantun na islamiyya da masallatai da duk dai inda aka sanar da wani abu na addini ilimin addini su ne annabi ya kira riyadul janna fadammu aljanna rawahu tabrani fil kabir imamu tabrani ya ruwaito wannan hadisin cikin littafin sama ujamul kabir sai dai wa fihi rawin lam yusamma cikin isnadin hadisan akwai wani marwaci wanda ba ambata ba kaga cikin isnadi ne kenan akwai majhuli kun fahimta to akan wannan ne malamai saboda akwai majhuli cikin isnadin malamai sun kace hadisin da ifi ne amma kaga da ya inganta da yana nuna muna falalar majalisu na ilimi da kuma falalar su malaman kun fahimta yace in kun gitta ga fadammun aljanna ku tsaya ku yi kiyo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta majalisu na ilimi inda ake karantar da ilimin addini da fadamman aljanna sai ya ce to ku tsaya ku yi kiyo kiyo mafi yawa dabbobi an ka sani suwa ke yin kiyo cikin fadama dabbobi saboda fadama saboda ruwan da annan da dausayin da annan kullum akwai haki danye irin wanda dabbobi ke so don haka inda dabbobi sun ka gitta ga fadama ga danyen haki nan sun huta da cin busasshen haki za su tsaya su ci za su tsaya su yi kiyo to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya misalta majalisu na ilimi da fadamman aljanna ya ce sadda duk kun ka gitta ga fadamman aljanna to ku tsaya ku yi kiyo sai sun ka tambaye ba mu gane ba manzon Allah menene fadan mu aljanna yace majalisul ilmi majalisu na ilimi ashe kenan duk inda kun ka getta ga inda aka watsa ilimi na addini makaranta ce ko masallaci ne duk dai wani majalisi dai wanda ake karantar da ilimin addini to annabi ya ce ku tsaya ku fa'idanta da ilimin nan da aka bayarwa kamar yadda dabba in ta gitta ga fadama inda dan inda haki danye yake take tsayawa ta ci hakin ta fa'idanta da hakin da ke ciki to kuma ku tsaya duk inda kun ka iskan ma majalisi na ilimi in dai gaskiya ake karantarwa to ku tsaya ku fa'idanta kun fahimta to kaga nan yana nuna falalar majalisun ilimi to ina falalar zamantakewa da malamai ta fito cikin hadisin su wane ne su wane ne ke kula da majalisun na ilimi malamai duk inda ka ga an kulla wani majalisi ko wata halka ta ilimi dole akwai malamin da zai ba da darasi cikin nan majalisin nan kaga kamar wannan hadisin da ya inganta yana karantar da falalar yana nuna mana yana kwadaitar da mu game da zamantakewa da malamai kun fahimta sai hadisi na gaba yace an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna luqmana qala libnihi يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله ليهوي القلب الميت بنور الحكمة كما يهوي الأرض الميتة بوابل المتعي رواه الطبراني في الكبير من طريق عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم وقد حسنها الترمذي لغير هذا المتن ولا الله موقوف والله أعلم hadisin mu na gaba shi ko an karɓo shi daga abu umama albahilli yarda allah tabbata gare shi abu umama ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna luqman qala libnihi luqman luqman hakim wanda allah ya bada labarin irin wasiyar da yawa ɗansa cikin suratul luqman ba har sura gare shi ba cikin qur'ani suratul luqman to wannan bawan allah salihi mutumin kirki annabin allah ya ce limnihi ga ɗansa yana wa ɗan wasiya ya ce ya bunayya ya kai ɗana alaika bi mujalasatil ulama ina umarninka da zamantakewa da malamai yanzu ka an fito kwalan kwalan luqman ne ya kira ɗansa ya ce ya kai ɗana ina umarninka bi mujalasatil ulama idan zama tare da malamai waɗanne irin malaman Allah ko na boko malaman Allah ba malaman boko ba amma ko na bokon ka zauna da su ai za ka samu fa'idanta ga duniyar ka ko amma malaman Allah su fa'idantar da kai ga duniya da lahira kun fahimta to shine yace madan alayka bi mujalasatil ulama ina umurninka da zama tare da malamai wasma kalamal hukama kuma ka rinka saurarin maganganun masu hikima su wane ne masu hikima su ma dai malamai yana yi wa jahili ya yi hikima babu wata hikima ga jahili in ba ta jahilci ba kun fahimta ya ce wasu ma kalamar hukama kuma ka rinka saurarin maganar masu hikima dama hikima cikin alkur'ani allah ya kira ilimin addini hikima ya ce yutil hikimata man ya sha'u wa man yutil hikimata faqad utiya khairan kathira yana bayar da hikima hikima nan ita ce ilimin addini yana bayar da ilimin addini ga wanda yake so duk wanda an ka ba ilimin addini ita ce hikimar hakika an bashi alkhairi mai yawa Allah ka bamu kuma ka bamu mai amfani to shine yace wasma kalamal hukama kuma ka rinka saurarin maganar masu hikima don me fa inna Allah domin lalle Allah layhuhil qalbal mayyita lalle yana raya zuciya matacciya binuril hikima saboda haske na hikima Allah tabaraka wa ta'ala yana raya zuciya matacciya saboda haske na hikima haske na ilimi kenan kun fahimta kama yuhil ardal maitata kamar yadda yake raya ƙasa matacciya biwabilil madari da wabilin ruwan sama kun fahimci maganar yace ya kai ɗana ina umarninka da zama tare da malamai ka rinka zama tare da malaman addini sannan ka rinka saurarin maganar masu hikima malaman addini kenan domin Allah tabaraka wata'ala yana rayar da zuciya matacciya saboda haske na hikima haske na ilimi yadda yake raya ƙasa matacciya da ma kaɗin ruwan sama wabili kun san wabili ko me wabili ma kaɗe ma kaɗe ai ba hausa bace me ma kaɗe yanzu kuga kunan don hausa kuke ko to me ma kaɗe kaga ya nuna ba hausa bace tunda hausa ba hausanta ba wabili shine ruwan sama mai yawa almatarul kathir shine wabil kun fahimta ruwan sama mai yawa to shine yace ka rinka saurare ka rinka zamantakewa tare da malamai kuma ka rinka saurarin maganar masu hikima domin Allah yana rayar da zuciya matacciya saboda haske na hikima kamar yadda yake rayar da ƙasa matacciya da ruwan sama masu yawa rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul kabir min dariqi ubaidullah bin zahar ta hanyar ubaidullah dan zahar an ali ibn yazid shi kuma ya karbo daga ali dan yazid an alƙasim shi ko ya karɓo daga alƙasim wa qad hasana at-tirmidhi imamu tirmidhi ya kyautatar da wannan hanyar li ghairi hadal matan amma ba ga wannan matanin ba ga wani matani can wala allahu mawqufun zai yi dai wannan hadisin hadisi ne mawqufi ba maganar manzon Allah bace kun fahimta wallahu a'lam Allah shine mafi sani Allah ayyace halin dai wannan hadisi hadisi ne da ifi shi ma hadisi ne da ifi to amma da ya inganta mai wannan hadisi yake nunawa yana nuna mana falalar zamantakewa da kuma saurarin maganar malamai yace Allah ya kabi mujallasatul ulama ina umarninka da zama tare da malamai kaga Luqman ya umarci dan wasma kalamal hukama kuma ka rinka saurarin maganar masu hikima kaga wannan hadisi da ya inganta da yana fa'idantar da zama tare da malamai da kuma saurarin maganganunsu akwai hikimomi cikin maganganun malamai don me hikimomin sun ɗebo su ne daga hikimomin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ke karatun alkur'ani yana rabuwa da hikima duk wanda ke karatun maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa yana rabuwa da hikima to kaga ashe kenan ba inda hikima take kamar ga malaman addini ina son ka samu wannan hikimar cikin alkur'ani daga hikimar alkur'ani da kuma hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sun kado sunu tasu ina fatar kun fahimta da ya inganta da yana nuna haka sannan sai abu na biyu da hadisin ke fa'idantarwa da ya inganta sai ya kawo dalili yanzu ba luqman ya umarci ɗansa da zama tare da malamai ba sannan da saurarin maganganunsu sai ya kawo dalili me an dalilin da ya sani umarce ka ya kai ɗana da zama tare da malamai da kuma saurarin maganarsu ya ce domin Allah yana rayar da zuciya matacciya saboda haske na ilimi nan wacce ce zuciya matacciya kaga zuciyar jahili zuciyar da babu ilimi na alkur'ani da sunna cikinta jahili aljahilu kalmar yace wa in kana hayya jahili kamar matacce ne ko da yana raye misalin su misalin matacce kamar yadda Allah ya misalta kafirai marasa ilimi marasa ilimi cikin alkur'ani kun fahimta Allah tabaraka wata'ala cikin wata sura ce cikin suratul an'am ko Allah ya ce afa man kana maitan fa ahayaynahu eh وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون afa man kana maitan shi yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyayna sai mun kara yadda shi wane ne matacce sai ka ce kafiri domin kafiri da jahili matsayin matattu suke duk wanda baya da ilimin addini matsayin matacce ke koda yana da rai nan ba ana nihin matacce mutuwa ta hakika ba a mutuwa ta rashin ilimi duk wanda bai da ilimi jama'a hukuncin sa guda da matacce kun fahimci abin da ake son cewa to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce af man kana maitan shi yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyayna sai mun ka rayar da shi da mi an ka rayar sai an ka bashi ilimi da can dib yake bai san komi na shari'a ba sai Allah ya mai gam da katar yan musulunta bayan ya musulunta kuma ya kama hanyar zuwa makaranta kuma ya samu ilimin addini yanzu abin da yake yana yi ala basiracin ya rayu ko yana nan matacce ya rayu waje lahu nuran kuma Allah ya ce bayan mun rayar da shi mun ba shi hasken imani waje lahu nuran kuma mun ka sanya mai haske wani haske ne nan haske na ilimi da can yana kafiri Allah ya mai bayan musulunta bayan ya musulunta kuma sai Allah ya bashi ilimin addini shine waje lahu nuran sai mun ka sanya mai wani irin haske yamshi bihi fil nas wanda yake tafiya da hasken nan cikin mutane ma'ana ba wannan tafiya tiren tiren da kafafu ba kenan kaga wanda adda ilimi duk abin da ya tashi sai ya ce ga wanda Allah ya ce sai yadda Allah ya ce ga yadda manzon Allah ya ce shine ma'anan mun ka sanya mai haske wanda yake tafiya da shi ma'ana wanda yake aiki da shi cikin mutane to wanda a haka yana zama kamar matsalahu fi zulumati kamar wanda misalin sa shine wanda a cikin dufai ba ma duhu guda ba laysa bi kharijin mina kun bai zama fita daga dufan nan ba da can wanda a kafiri Allah ya yada mai yan musulunta bayan ya musulunta kuma Allah ya mai baiwa da, da, da haske na ilimi na addini shin jama'a yana zama ɗaya da wanda a cikin dufai kafirin da bai musulunta ba balle ya san wani abu na addini suna zama ɗaya kaga ba su zama ɗaya ina fatar kun fahimta ina ganin karatun jiya kila ya nika muku jiki ko ko annabi an ka ambata sai in ji wa baku ita sallallahu alaihi wasallam karatun jiya tadda muku da hankali halal ana magana baku responding ko su muka yi irin na ce ni ba to Allah shirin da mu to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce shi yanzu wanda a cikin wanda a matacce kafiri kenan sai mun ka rayar da shi mun ka haskaka shi yan musulunta waje alna lahu nuran kuma mun ka sanya mai haske yamshi bihi fil nas hasken ilimi kenan mun ka bashi ilimin addini wanda yake aiki da ilimin na cikin mutane yana zama kamar matsaluhu fi zulumat kamar wanda misalin sa wanda a cikin dufai laysa bi kharijin mina kun bai zama mai fita cikin duhun ba yana zama ɗaya da kafiri wanda bai musulunta ba balle ya san wani abu na addini suna zama ɗaya kaga ba zama ɗaya sai Allah ya ce kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'mal kamar hakan ga an ka kawata ma kafirai abinda suke aikatawa so kaga nan abinda a haske shine haske na ilimi ina fatar kun fahimta sai ya ce fa inna Allah laihi alqalbal mayyita lalle Allah yana rayar da zuciya matacciya bi nuril hikima da haske na ilimi in mutum kafiri ne yan musulunta kuma Allah ya bashi ilimi kai ko da musulmi ne amma jahili kun fahimta to duk waɗannan da kafiri da jahilin musulmi waɗannan duk matsayin matattu ne menene rayuwa in kafiri ne Allah ya sa ya musulunta in in musulmi ne jahili Allah ya bashi ilimi kun fahimta to shine yace Allah yana rayar da zuciya matacciya da haske na ilimi kamar yadda Allah kamar yadda Allah yake rayar da ƙasa matacciya da makaɗin ruwan sama yanzu ƙasa ga ta bushe mutuwar ƙasa shine bushewar ta ko babu tsofanin wani tsiri bisa gare ta sai rannan Allah ya saukar da ruwan sama mai yawa daga ruwan sama ya sauka me zai faru ga ƙasa sai ƙasa ta tsiro da tsiri to lokacin da ta bushe sannan take matacciya yanzu da ta tsiro da tsiri yanzu Allah ya raya ta to yadda kun kasan Allah tabaraka wa ta'ala yana rayar da ƙasa matacciya sababbiyar ruwan sama mai yawa to hakan ga Allah tabaraka wa ta'ala yake rayar da zuciyar jahili in ya bashi ilimi kaga shi kan wannan falalar falalar zamantakewa da malamai ta fito karara ko yace ina umarninka da zama da malamai da kuma saurari da kuma saurarin maganar masu hikima duk dai su ne malamai kenan ka rinka zamantakewa da malamai kuma ka rinka saurarin maganar su ina fatar kun fahimta to kaga duk da yake dai hadisin bai inganta ba amma dai ma'anarsa tana da kyau kuma akwai wasu masu kama da shi waɗanda su sun inganta wannan yana nuna mana falalar zama tare da malamai Allah ya shiryar da mu sai hadisi na ƙarshe cikin wannan babin ya ce wa annabna abbasin radiyallahu anhu ma ƙala ila ya rasulallah ayyu julasa ina khairun ƙala man karakumullah ru'yatu wa zada fi fi ilmikum mantiquhu wa zakkarakum bil akhirati amaluhu rawahu abu ya ala wa ruwatuhu ruwatu sahih illa mubarak ibn hassan hadisin ƙarshe cikin wannan babin ba karatunmu na yau ba an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su ɗan abbas ya ce ƙila an ce ya rasulullahi ya manzon allah ayyu julasa ina khairun cikin abokan zaman mu waɗanne abokan zama ne zamantakewa da su ya zama alkhairi cikin abokan zama waɗanda muka zamantakewa da su su wane ne zama da su ya zama alkhairi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace man zakkarakumullah ru'yatuhu wanda ganin sa yake tunatar da ku Allah kowa ya diba littafin sa kaga ru'yatu shi yazo da rufa shine fa'il Allaha yazo da nasba shine maf'ulun bi kaga maf'ulun bi muqaddam kenan ko man zakkarakumullah ru'yatuhu wanda ganin sa man ru'yatuhu zakkarakumullah wanda ganinsa yake tunatar da ku Allah ba an tambaye shi ba ayi julasa ina khairun cikin abokan zaman mu wane ne zamantakewa da shi ya zama alkhairi yace shine duk mutumin da ganinsa yake tunatar da ku Allah wane ne ganinsa yake tunatar da ku Allah malamin addini ba malami ba malamin addini malami na sunna kun fahimta wa zada fi ilmikum mandiquhu kuma maganarsa mutumin da maganarsa take ƙara muku ilimi wane ne maganarsa take ƙara muku ilimi malamin addini kun fahimta wa zakkarakum bil akhirati amaluhu kuma aikin sa yake tunatar da ku lahira wane ne aikin sa ke tunatar da mutane lahira kaga duk dai waɗannan siffofin guda uku siffofi ne na malamin addini musamman malami na sunna mai biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yara makalla kun fahimta to ka gani kun ji ansar da annabi ya basu ko yace rawahu abu ya ala imamu abu ya ala ya ruwaito shi warwatu hurwatu sai marwaita nai marwaitan bukhari ne illa mubarak ibn hassan sai dai mubarak dan hassan sai dai wannan hadisin shi ma irin waɗancan ne shi ma hadisi ne da iri kun fahimta amma da ya inganta da me yake karantarwa yana karantar da tambayar da an kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amsar da manzon Allah ya bayar wani ya tambayi manzon Allah ya manzon Allah cikin abokan zama ba mutane suna da abokan zama daban-daban ba akwai majalisa ta 'yan siyasa akwai majalisi na 'yan kasuwa akwai majalisin 'yan boko akwai majalisin su wane ne yan kwallo ma dalla akwai abokan zama yan kwallo akwai majalisin mashaya mashaya a tayi ba mashaya ba ne mashaya a tayi mashaya ne tunda shaye-shaye ne suke yi kun fahimta akwai majalisi na mashaya a tayi akwai majalisi na yan benelin sai ga dattijai an cika firij da kwalin benelin in dare za a zuwa majalisa sai a cika kwali da benelin a rudu dattijai ba yara ba dattijai yan benelin ko sannan akwai majalisi kuma na yan sunuka mutanen malam aliyu aliyu alhazai shankari ka gani akwai majalisi waɗannan duk wanda ka gani majalisan dan sunuka ne ba ku zama da kowa illa su in ka zo sai a cawuce ba irin na ba majalisin masu sannan majalisin kazammu ne sannan akwai majalisin ɗaliban ilimi akwai majalisin yan gargajiya akwai majalisin matasan ahalis sunna akwai majalisin dattijan sunna majalisi dai gashi nan majalisi majalisi ga yanan ko wani irin majalisi akwai ko to shine wani bawan Allah ya tambayi annabi ya ce ya manzon Allah cikin abokan zaman mu waɗanda muke zaman majalisi tare da su su waɗanne abokan zama ne ya zama alkhairi sai ya ce duk wanda ganin sa yake tunatar da ku Allah da gani ne yana tunatar da kai Allah kenan mutum ne mai tsoron Allah kun fahimta kamar wa misali kamar mala abakar gume ko mala abakar gume ya mutu ku bani wanda an raye kamar dan sama da dan sama mala abbas jega da ganin abbas jega san wannan ahli sunna ne Allah ya gafarta wa mala abakar gero mala abakar gero yace mala abbas saboda tsabata nan sunna har da gemu sai da har da kunne sai da gemu ya fito mai saboda sunna gemu ko na haɓa gashi nan ya gagare to shi har kunne gemu ne Allah ya gafarta bala abbas shiga da masu kama da shi ba don ya mutu ba to shi ne ya ce duk wanda ganinsa yake tunatar da ku Allah da gani ne kaga ya nuna mutumin Allah ne kenan ko wa zada fi ilmikum mantiquhu kuma magana ce tana ƙara muku ilimi ya nuna malamin addini na kenan malamin addini ne da yayi magana mi zai kawo wa aya qur'ani zai kawo ya fassari ko ko ya kawo hadisi ingantacce na manzon Allah ya fassari majalisai yan siyasa ana karatu ayat qur'ani da hadisai a gani to majalisin mashaya fa da mashaya atayi da mashaya benelin da mashaya kwaya da mashaya giya da mashaya daga duk suna da majalisai da mashaya sholi da majalisai yan sholi ana cewa Allah ya ce annabi ya ce kaga babu to duk wanda magana ta yi kuma tana ƙara muku ilimi da ya yi magana kenan me zai sa ilimin ku ya ƙaru don yanzu zai ce Allah ya ce annabi ya ce to duk wanda zama da shi da abokin zama wanda in yi magana yana ƙara muku ilimi wa zakkarakum bil akhirati amalu kuma aikin sa in ya aikata aiki yana tunatar da ku lahira kenan mutum ya nuna kenan malamin addini ne na sunna kuma mai tsoron Allah mai aiki da ilimin sa to wannan shine mafi alkhairin abokin zama in kana son zamantakewa to zanna tare da iri da shi zai sa ka karu amma in ka zanna da mashaya ko da mashaya a taye ne lalace kaɗai za su yi a taye kun zan bai da bambanci da ƙwaya kun sani ko ba ku sani ba a taye kwaya ce a taye bai da bambanci da kwaya kun san dalili domin ku tambayi duk wanda ya saba sha ne in dai ka zan addicted to baka iya komi sai ka sha shi in ma baka sha ba sai kanka ya kama ciyo ko jikinka ya kama ciyo ya zan kwaya ko bai zama ba don ku bashin a taye ku zan ka shan fura maimakon shan ata ya sa a dama ma hura in dare ka dauko abin ka kafa kai ba wanda zai ce ma ka sha ka sha kwaya ko ku sha shayin kwarai shayi a sa lipton a sa madara a sa suga fiye shayin kwarai amma wannan daci gare shi eh kuma eh a eh eh saboda daci ne dole sai an sa suga mai yawa kaga ɗacin ai yana cutarwa ga ga anta dama daga cikin abubuwan da ke sa ciwon anta akwai abubuwa masu ɗaci ata yana da ɗaci sannan sugar ita kanta cutarwa ta kai kuma saboda ɗaci ne sai an sa suga mai yawa kaga cuta bisa cuta sannan yana ƙara kuzari stimulant ne yana cikin stimulant dama mai aikin ƙwaya ta ƙara ma kuzari yanzu masu aikin ƙarfi in zai sai ya sha ƙwaya don ya ji kuzari to haka a shi an matsayin ataye don ku bashin ataye baya da kyau mai fashion Wai ta ma ƙari suka sawa ko? To kaga ƙwaya kenan. To ka gani, kaga ya nuna kai ƙarfi kamar na doki, ka ƙwaya kenan. lalacewa ɗaya kaga ran da duk baka sha ta baka iya komi ɗan an ka hana mashin ta koyi baka iya yi to haka ɗan ataya yake duk wanda ataya ya zama mai jiki to aikin koyi ba iya sai ya sha atayan nan in ma bai sha ba jiki na yayi ciyo kai na yayi ciyo kasala ta kama shi duk ya lalace don haka wani abu ya shiga ko bai shiga ba shekaran mu nawa muna shan hura da ta cuta muna ko baka sha ba kana iya aiki kaga ashe hura ba ba stimulant bace maganin yunwa ce kawai annan ba ta cutarwa kun fahimta to Allah ya shirye da mu to duk wanda ya tara waɗannan abubuwa guda uku to shine mafi mafi alkhairin abokin zama wanda ganin sa yana tunatar da ku Allah sannan maganarsa tana ƙara muku ilimi sannan kuma aikinsa yana tunatar da ku lahira rawahu abu ya ala imam abu ya ala ya rawaito warwa turwa to sai illa mubarakum na hassan sai dai hadisi hadisi ne da ifi to kaga ya kawo mana hadisai guda uku karkashin at-targhib fi majalisatil ulama ko hadisi uku ya kawo kuma duk cikin su ba wanda ya inganta amma dai duk ma'anonin su mai kyau ce Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai babi na gaba yace at-targhib fi ikramil ulama'i kwaɗaitarwa ga girmama malamai waɗanne irin malamai malaman addini kuma musamman malaman sunna masu karantar da sunna masu karantar da alkur'ani da sunna akan tafarkin magabata na kwarai su ne malaman kwarai amma malamin ɗariƙa in ana tare ilimi ne da na sama ta bakwai ba malamin kwarai ba ne kun fahimta balle malamin shi'a ɗebabben albarka mai amfani gara kare da malamin shi'a kare ko kare kuma baki waɗannan da annabi ce a kashi ba ya yi umarni da kashin babbakon karnai ba to gara bakin kare da malamin shi'a haji shi ko malamin ɗariƙa garajen kare da shi malamin ɗariƙa duk su ne a yi duk miyagun mutane ne ba su ne sun ka zo da lam yalid wa lam yulad ba sun ka ce wani shehi wai shi da adda wannan siffa eh karshe an bashi tun yana an tun an ana ba shi siffar annabi har an ka ba shi siffar Allah an ka ce bai haihu ba haihuwarsa ƙarya ce sun kai mai waka ko to dan nan sun ba shi siffar Allah dan nan ma sai an kai mai promotion an ka ce shehu uban Allah to dan bai zan kare ba wane ne kare duniyar ga in mallamin dariƙa bai zan kare ba don haka mu a wurin mu karnuka ne eh eh shi malamai shi a su ababbaku su na dariƙa jajjaye to Allah ya shirye da mu da haka malaman ba da an ka ce girman malamai ana nufin malaman sunna shine yace at-targhib fi ikramil ulama kwaɗaitarwa ga girmama malamai malaman sunna kuma yau ba waɗanda ake cin mutuncin su kamar malaman sunna kun san da haka nan ba waɗanda mutuncin sai fi komi arha ko burodi husan da yau bai yi arha mutuncin malamin sunna ba kowa na abu a yi mai uzuri ban da malamin sunna inda musibar take za ka iskan mashi da cin mutuncin daga almajiransa zai taso da abokan zama waɗanda ke fa'idantuwa da shi in kana son ka gane malamin sunna ya tafi inda mai sai da shadda wanda ya saba sayan shadda gare shi ya amsa shadda ta taggo da wando da riga bashi akan ya biya cikin wata uku ya ɗunka ya gani almajiransa maimakon su yi farin ciki Allah ya hore ma malam ya yi taggo da wando da riga ba su ya kamata masu yi mai ba to abin guni zai zama kudi ba dunkin da mallaya na samu kuɗi sato su yi ko ba haka ake musu ba na samu kuɗi na ba ku labarin limamin mu shekarun baya limamin mu dan mabere yake tashi ya tafi arkilla ya bada sallah kun gano limamin ko dan mabere yake tashi ya tafi arkilla sannan keki garai tsohuwar keki yana malamin makaranta keki gare shi in ya hau kekin gaba zara kame ya kai sai ya yi sharaf da zuha sai ya tsaya ya wanke jikinsa sannan ya dan gyaggyara ya sa hankici ya shafe zuha sannan ya hau mumbari ya hudu ba haka ya hau keki ya dawo ran nan sai sun kai adashi da ya kwashi adashi adashi kyauta ce ko bashi bashi ne tunda biya kake yi ya kwashi adashi sai ya kai tsoho kekin nan ya sayar ya hada da kuɗin da ya amsa na mutane na adashi sai ya ce ya wani tsohon su zuki 100 ba sabo ba tsoho shi ma kuma an ka shi bashi kuɗin ba shiga ba an ka shi bashi ran nan sai ga liman ya saba hau keke ya zo sai ya hau su zuki 100 ya zo wallahi sai da ya hau mun bari ya bayani yadda ya samu su zuki 100 din nan ga mamunai maimakon su ya don Allah wa ya kamata ya sai mai mashin su mamun to yanzu ba su saye ba sun gane da mashin maimakon su ce masha Allahu barakallah liman an samu ci gaba limamin ma ya samu ci gaba wallahi da fitina ta yi mai yawa surutu na yi mai yawa sai da ya hau mun bari ya bayani da mashin din nan yake kuma ya ba da sunayen abokan adashin adashin mun ka kulla da wane da wane da wane da wane wata duk ga abin da aka zubawa dama ina amsa albashi na mallamin makaranta ni na kai kwasa ta kaza a kere su a tambaye su tsakani da Allah haka ne ko ba haka bane to kuɗin nan ne na hada da keke ga yadda na sai da keken na hada ga wanda na sai mashin din garai har yanzu yana biya ta bashin kaza to inda kaka sanin mutanen naji mamun naji mutanen banza ne maimakon to yanzu ba yayi bayani ba kuma ya ce har akwai kingin kuɗi ya kamata ko waɗannan da na rage su da biya mai ba wanda ya haka ya ci gaba da biya cikin albashi ne me an ranar sallar waɗanga kuma wagga shegantaka baka samun ta ko ina illa ga ahlus sunna jeza ba maganin su illa ni eh lokacin da ai lokacin da mota uku gare ni na shiga in shiga wagga in shiga wagga sai a ce malami nace isa ta ni ta ta ka wada ma duwanda haka wada ma ta ka wada ma yan sanda ga barawa zo a kama ni waka biya ta bashi balle in hau mun bari in yi mai bayani yadda sai motoci duk wanda ya san an saci kayan uba ne ta inda yan sanda ya kai kara ban yi maganin su ba in na sau shadda a kadda sai a kaddi ba wai malami malami ka sai sai duk mai ɗebewa ya zo ka zo ka kece in kana zuciya abinda an ka so in hau mun bari ne ko in yi bayani ko mutanen dan magwari balle in siyasa ta zo malamin da ya shekara goma sha wani abu yana karantar da kai da siyasa ta zo shi kenan wani dabirtaccen dan siyasa wanda gemu gashi nan ya gagare tsaisuwa kun bai taɓa inda ya'yan sunna ba illa sunna siyasa sai yanzu da ya shiga siyasa ya to takara ya samu na hukan mallama ya ba su kuɗi ake cewa ahlu sunna ne ahlu sunna to faɗa mana sunna wace wace sunna sunna ana ahlu sunna babu geme shi ba dan sanda ba shi ba soja ba to to sai a samu dabirtacce mutumin banza dan siyasa banza ana shirye yake cin mutuncin malamin da ya shekara goma sha wani abu yana kan tajiya kan dan siyasa can sai ya gama cin mutuncin malaminsa dan siyasa Allah ya sa ma ya ci in ya ci kamar bai san shi ba sannan ya gada yana gona goni ya ci amana ya ci amana wa ya san dan iska hakishi sa ya taba tonka daga nan ka ci mutuncin malamin ka akai ne ya san mutumin banza kake mi zai da kai duk ba ga sunan ba ahli sunnan da sun kai ƙarya sun ka ɗauko ɗan ɗariƙa sun ka ce ahli sunna ne ya za a yi ɗan ɗariƙa zan ahli sunna Allah shirin da mu yanzu na suna guna guni waɗanda alƙawarin da an kai musu ba a cika ba na suna guni amma ba su in jiya to Allah ya shirin da mu yace at-targhibu fi ikramil ulama'i wannan babi babi ne mai kwadaitarwa ga girmama malamai wa ijlalihim da girmama su wa tawqirihim da girmama su duk waɗannan kalmomi da girmamawa ne shari'ar musulunci ta yi umarni da girmama malamai wa tarhibu da kuma tsoratarwa min ida'atin daga tozartar da su su malamai wa adamil mubalati bihim da rashin kula da su ai banza da malami ba malami ba kowa bane tun da baya da kuɗi ko ba haka ake musu ba yanzu in ka ga malami ana kula da shi yana da dan wani maski maski ko yana tare da yan siyasa ya zan karen farautar yan siyasa don haka almajirai ne za su ba shi kulawa don mi shi ma ba wai don darajar ilimin ba ko don darajar addinin da ya rike da shi a'a saboda tare ne da munafukai yan siyasa can an san ya samu shiga ya nemi su ƙarya malamin su ne ya zan malamin fada don gobe in kana neman wani abu sai ka laba ga malami ya nemo ma shi ɗai ne ita ce kawai girma amma ba wai girma addini ba kun fahimta to yanzu dai inda wuri kuna yi cikin rashin sani yanzu ga babi ko bari mu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yace an jabirin radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhudin ya'ni fil qabri ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللهج رواه البخاري hadisin farko game da girmama malamai da kuma hana wulakanta su da tozartar da su da yin banza da su an karɓo shi daga jabir ɗan abdullahi yarda allah tabbata gare su annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi kana yajma'u ya zan yana hadawa bainar rajulain tsakanin mutum biyu min qatla uhud daga waɗanda an kashe ga yakin uhud ka san ga yakin uhud kafin ran makka sun wa musulmi barna an kashe wajen mutum 70 sahabban manzon Allah kun fahimta sannan sauran kuma da ba a kashe ba da yawan su an yi musu raunuka to an galabaita da musulmi sun wahala kwarai ga yakin hudu amma daga ƙarshe kuma sun kori kafin ran Allah ya ba su iko sun kori kafin rai to shine yanzu ga mu da gawawaki an ƙare yaƙi jama'a ga waɗanda an nan ga su jina-jina da raunuka an wahala sannan ga mu da gawa ta ƴan uwanmu guda saba'in ƴan an ka ce a gina ma kowa kabari daban akwai wahala to sai annabi ya bada umarni ya ce a yi kabari a rinka haɗa mutum biyu mutum uku cikin kabari guda saboda sauƙaƙawa kun fahimta to haka an ka yi in an ka gina kabari in za a sa mutum biyu su waɗanda na yi shahada a uhudu sai annabi ya tambaya cikin su wafi yawan riƙon alƙur'ani riƙon alƙur'ani shine karatunsa da tadabburin ma'anoninsa da kuma aiki da shi wa ya fi riƙon alƙur'ani sai a ce a wane ya fi cikin gawawwakin to shi wannan da ya fi riƙon alƙur'ani shi annabi zai fara sawa gaba cikin kabari sannan a biyo baya ne da wannan kaga ashe ba duniya ba har cikin kabari malamai su ne gaba me wannan hadisin ke karantarwa yana nuna fallalar malamai da kuma girmama su jama'a ko malami ya mutu yanzu yana da sauran wani amfani ai ya mutu ko to ko ya mutu dai ya fi jahili akwai ko ba ta haihuwa ta haikari in ji an karin magana tunda ana kai ta kasuwa a sayi shi ko kare ba a sayi sai ana yankewa a cin nama shi ko ba a cin nama su dawa ko ba ta haihuwa balle iyakar dabba mai yawan haihuwa akuya to ko ba ta haihuwa dai ta fi kare gara kai kiwon akuya da kai kiwon kare to shine malami ko ya mutu ya fi jahili kun fahimta to shine kaga hadisin yace rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi ne sahihi ko to kun ji yadda maganar take lokacin da an haƙari yakin Uhud an kashe mu manzon Allah sahabbai saba'in sai ya ce to a rinka haɗa mutum biyu mutum uku a musu kabari guda to in za a sa mutum biyu ko mutum uku cikin kabari sai annabi ya tambaya cikin su wafi riƙon alƙur'ani wafi karatun alƙur'ani wani sanin alƙur'ani da kuma aiki da shi ya an ka cewa ne sai ya fara sa shi gaba sannan a sa wance ne da bai kai shi ba bayanai kaga shi ya nuna har cikin kabari malami yana da daraja kun fahimta sai hadisi na gaba ya ce wa an abi Musa radiyallahu anhu amma yau gwargwadon abin nan gwargwadon daudar duniyar da aga hannunka gwargwadon girman ka ga jama'a ba ruwan mutane da ilimin ka in ka ga ana girmama malami to ba malam zalla bane yana da dan wani abu wannan a girmama shi ba don malancin ba ba don ilimin na addini ba ba don dan wani abin nan da aka gare tsammani ya dan yayyafa amma in malam zalla ne ku zo ku ga wanda aka yi mai wulakanci musamman in na sunna ne sai dai in an san in bai ɗaukar wulakanci irin su irin su irin su gida ne waɗanda ba su barin bashi wannan sai a kyale shi ba don Allah ba shi ko ba don ilimin a kyale don Allah ku jawo mana shi jiya kan kun ji wanda ya bella ya ba hauka ko fadda yaya ashe zamfara suna da malamai ka gani da kullum ka cewa list na nan nayi na aji to shi ya fara sakin list din ya ce wani ka sani ka san na san kana lewadi yanzu abin da ya kamata ba dama ba wa'azi ya zo yi ba ziyara kawai ya kawo mini kun fahimta to yanzu abin da ya kamata mu gayyato shi ya zo ya yi sati guda yana nema wa'azi list ɗina sai in kakkaɓe shi in ƙara don an samu ƙari sai in ba shi duk ya faɗe su tun da shi baya gudu faɗi ni ina nan ina kumai na list na na aji to shi ga wanda ka faɗi dama ba a san zamfara da tsoro ba to Allah ya shirya da mu ya ƙara ba mala aliyu alhazai ilimi da basira da ikhlasi da rashin tsoro kuma Allah ya ci gaba da bashi kariya daga kowane irin shari sai hadisi na gaba cewa ana abi Musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal inna min ijlalillahi ikrama dhishbatil muslim wa hamilil qur'an غير الغالي فيه ولا الجافي عنه wa ikrama bis sultan al muqsiti rawahu abu dawud hadisin mu na gaba shi ko game da girmama malamai dai da hani daga wala tsawartarwa daga walakanta su an karko shi daga abu musal ash'ari da Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya ce inna min ijlalillahi lalle yana daga girmama Allah yana daga girmama Allah ikirama girmama zishebatil muslim ma'abuta furfura musulmi ma'abuci furfura musulmi yana daga girba an nemi mu girmama Allah ubangijinmu ba to daga cikin abin da yake girmamawa ne ga Allah girmama musulmi mai furfura kaga iri na kenan girmama iri na ba musulmi nake ba musulmi nake insha Allah ko sannan ga furfura to girmama musulmi mai furfura wanda ya yi furfura tun yana da kurciya cikin musulunci har furfura ta kama shi ya yi furfura jama'a sannan bai sa ba kakkala ya rina furfurar ba kaga ashe furfura tana da daraja tana daraja ko ba ta da tun da shari'a hadisin manzon Allah kuma wannan hadisi ne hasanun manzon Allah ya yi umarni a girmama mutum mai furfura girmama musulmi mai furfura jama'a yana daga cikin girmama Allah kun fahimta ashe kenan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yana nuna musulmi mai furfura girmama shi abu ne wanda yake an yi umarni da shi kun fahimce ni to sai yace inna min ijlalillahi yana daga girmama Allah ikirama girmama zishebatul muslimi ma'abuci furfura musulmi musulmi mai furfura wa hamilul qur'ani da kuma girmama wanda a dauke da alqur'ani wane ne hamilul qur'an Allah ramma Allah ramma wanda an dauke da qur'ani da ko ya kwashe duka ko yana dauke da wani abu na qur'ani hakan ga yana daga girmama Allah girmama wanda an dauke da qur'ani gairi lagali fihi amma ba mai guluwi ga abin da ya shafi qur'ani ba ba makarancin qur'ani wanda an dauke da qur'ani mai guluwi ba mai guluwi ƙetar iyaka me ya ƙetare iyaka da abin da ya shafi alƙur'ani ka ɗauko ayoyin ƙur'ani ka nemi su fassara ta ganin dama ba tare da biyan ƙa'idoji na shari'a ba ba ruwanka yaya Allah ya fassara ya annabi ya fassara ya sahabban manzo Allah sun ka fassara ka fassara fassara ta ganin dama irin yadda yan shiya da yan ɗariƙa ke fassara ayoyin ƙur'ani kaga waɗannan duka masu guluwi ne ga ayoyin Allah to irin su ba wanda ya ce a girmama su kun fahimta shi ne ma'anar gairi lagali fihi misalin guluwi suratul kautsar Allah tabaraka wa ta'ala yake wa annabi albishir yace inna atainaka alkautsar lalle mun baka alkautsar me alkautsar hadisai ingantattu cikin bukhari da muslim da sauran littattafai annabi ya fassara alkautsar cewa wani tafki ne wanda Allah ya bashi yana da kofuffuka shi tafkin musulmi za su zo su sha ruwa bayan an kare musu hisabi kayan su shiga aljanna za su bi ta tafkin su sha ruwa akwai waɗanda sai sun ƙetare su raɗi da in sun tasan ma tafkin akwai mala'iku sai su koro su annabi ya ce ku kyale su mutane na ne a ce a baka sa abin da sun ka harar bayan wajen sai annabi ya ce to ayi ta tafiya ayi ta tafiya nesa da nesa to musulmi al'ummar manzon Allah su ja shi shan ruwan wannan tafkin manzon Allah ya ce fari ne ya fi farin madara ruwa ne sun fi madara fari sannan ya fi zuma zaƙi su ruwan tafkin sannan akwai kofuffuka waɗanda an ka aje ma mashaya waɗanda za su sha cikin tafkin waɗanda za su sha ruwan tafkin su ko gwargwadon adadin taurarin da a sama don haka kenan kofuffukan ba wanda zai ce wani don Allah shaka bani in sha a'a kowa yana da nashi kofin da zai ɗauka in sha da shi kun fahimta annabi ya ce duk wanda ya sha ruwan wannan tafki na alkautar baya koma jin kishin ruwa har abada to za a ɗebo kofi guda a bamu mu sha sannan a ɗebo a bamu mu yi wanka wannan fatar da an ka saba ma Allah duka ta zube a sake mana wata fata da ita za a shiga aljanna to wannan shine alkautar amma yaya in shi ana fassara alkautar wannan fassarar manzon Allah kenan shi ya fassara da kansu cikin da sai ingantattu amma yan shi'a da sun ka zo sun ka ce inna atayna ka alkausar lalle mun baka alkausar sun ka ce wai na faɗi mai ita ce alkausar dabirtattu ha kai kasan dabirtattu kun fahimta to wannan shine guluwi ƙetare iyaka ga abin da ya shafi alkur'ani wuce gona da iri ga abin da ya shafi fassara alkur'ani da fassarar da magabata ba su yi ba sannan da kuma yin hukunci da alkur'ani da abin da yake ba shi ƙur'anin ke hukuntawa ba kun fahimta to shi ne annabi ya ce yana daga girmama Allah girmama duk wanda an ɗauke da alkur'ani gairi galifi amma ba mai ƙetare iyaka ga sha'anin ƙur'ani ba walal jafi an hukum ba mai jafa'i game da alqur'ani ba menene jafa'i ga abin da ya shafi qur'ani jafa'i shine barin abu ba mai barin aiki da qur'ani ba kenan ilimin ɗaya an ka bashi na qur'ani ya karanta ya san ma'ana ya karantar amma babu aiki kun fahimta ashe kenan wannan irin makarancin qur'ani an ga ce a girmama wanda ke biyan dokokinsa kuma yana aiki da hukunce hukuncinsa kun fahimta yace wa ikrama bis sultan al muqsiti da kuma girmama ma'abuci sarauta mai adalci shugaba adali shi ma girmama shi yana daga girmama Allah kun fahimta shugaba adali shugaba gashi Allah ya bai shugabanci in na karamar hukuma in na jiha in na tarayyar Najeriya in na wata ma'aikata kai koda shugabancin gidanka duk ba shugabanci bane duk dai wanda an ka ba wani abu na shugabanci shugabancin nan da Allah ya bashi ya adalci ga rai to shi ma girmama shugaba adali yana daga girmama Allah ashe shugaba azzalumi fa ba wanda ya ce a girmama shi sai malaman fada wani zalunci ya wuce ka bi albashin mutane ka yanki akwai zaluncin da an gaba ga wannan wani zalunci ya wuce yan kasuwa a bi shagunansu a sa gireda ko allura ba su ba tun da za a tura gireda ta malkashe dukiya wani zalunci ya wuce wannan eh yan ƙasa ne haƙƙin da aga kowa ga ƙasa suna da shi sannan musulmi ne manzon Allah cikin huduba ce ta bankwana ga hajjatul wada'i yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha manzon Allah yace dukiyar musulmi haram ce a taba sai da haƙƙi na shari'a kamar yadda jininsa haram ne a zubar da shi kamar yadda mutuncinsa haram ne a ci mutuncinsa duk sai bisa haƙƙin shari'a ka zo ka sa a malkashi dukiyar musulmi saboda biyan bukatar ka kai kadai kuma a ce a girma ga girma ka in ba dan iska dan uwanka ba sai yan iska dan iska ɗaya girma azzalumi wanda ba ruwa ne da haƙƙin jama'a haƙƙin musulmi a ɗauki dukiyar bayan Allah ta yi ma sha'a ku diba gwamnonin nan da da yawan su bari in biyo ta ta, ta alhazai jiya ba ya taɓo su ba ni ma bari in taɓo su gwamnonin nan da da yawan su jiya ko shekaran jiya an san yadda suke wa maciyata na tantiran maciyata hikima ce ta Allah da aya don ya nuna aya cewa inna Allah ala kulli shay'in qadirun ya dauko su suna maciyata ɗayan maciyata ya wanke su ya aza su inda suke yau sun kawai gari su an gwamnoni kun san cikin gwamnonin Najeriya akwai wanda wani daga wanki ya kai? Kun sani ko ba ku sani ba a faɗa muku shi? Kun san shi ko? To ɗan gawanki yau ya komo gwamna in ba Allah ba iya haka nan. Ni Allah yake son ya nuna ya sa ɗan gawanki ya koma gwamna. Ya nuna cewa aya Allah ba abin da ya gagara Allah shi Allah yake son nunawa. Maimakon ɗan gawanki ya tuno wanda yake da. yau ya zan gwamna al'ummar jiha duka gaba ɗaya ga hannunsa take ya tuni yadda yake da talakawa yan uwa ne yadda yake da wuri su ji daɗin zamani ne yau yana nan yana gasa talakawa aya ga hannu akwai cikin gwamnonin Najeriya masu ci yanzu ba shekaran jiya ba ba waɗanda sauka waɗanda akwai gwamna ya kasa biyan kuɗin haya gidan da yake ya kasa biyan kuɗin haya an kai ejected an ka ɗauko kaya ne da na mata ta an kafi titi an kare gida da mata ta da yan yara suna kuka yau gwamna ne amma ya mance bari mu tuna mishi an kai ejected ba kuɗin haya ya kasa biya kuɗin haya ɗan haya ne ya kasa biyan kuɗin haya ba kuɗin sayin gidan ba yau don Allah ya nuna shi ne Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir yau shi ne gwamnan jihar su maimakon ya zan darasi gare shi ya zo ya taimaka ma talakawa ya tuno ranar da bakin cikin da ya shiga da shi da iyalinsa matarsa da mata ce da ɗayanai ranar da an ka ɗauko kayansu an ka azo bisa an ka watso bisa titi an ka kulle gida an ka bai tsaye mata na kuka da yara maimakon ya tuno haka nan yau shi an nena sa ana roshe ma 'yan kasuwa shaguna labarin lada kaga waɗannan in dai jaraba ce ba su jaraba ba ga dukkan alama sun faɗi labarin lada akwai wani gwamna ne shi ma mai ci yanzu ba ba ba labari bane shi ko ya sai mota ya ba da rabin kuɗi bai yi da ba da rabi an kai ta biya ce an kai ta biya ce ya kasa biya wata rana yana cikin mota an ka cin mai bisa hanya an ka tsaye sai an ka kwace mota an ka bashi nan tsaye yau gwamna ne me Allah yake son ya nuna ga haka aya cewa inna Allah ala kulli shay'in qadirun wanda ya kasa biyan kuɗin sa talent an ka kwace zali an ka bai tsaye yau shi a gwamnan jiha yau ko wace ba ko ba mota ba ko jirgin sama yana iya tsaye in ba Allah ba ka iya haka amma sun manta to ku bari yawan tun da abin ya zai iya shige za mu rinka tunatar da su tun da lumana ba ta yi to shi ne da su ne ka ɗiba kayan mutane suna ta suna ma sha'a shi ne ɗan gawankin nan yanzu bai shiga jirgin sama commercial in zai na wani gari sai dai ya ɗauki shata inda ba mu san asalin kolo bai ce mana da masar yake to mun san ba da masar yake ba da mayanka yake wurin cin najasa Allah ya shirin da mu amma dai har yanzu ban cimma alhazai ba ko tun da ban haɗu suna ba to kirawa alhazai muka ya zo ya sati guda duk wannan information zan bashi da list dina na yan sunuka duka zan bashi in ce zo ya faɗi ni nace ya faɗi da ya sati guda yana karatun list to Allah ya shirye da mu jama'a yace rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi ne hadisi hasanun to me wannan hadisi yake karantarwa tun da shi ya inganta hadisi ne mai kyau me yake karantarwa yana karantar da cewa ga wasu mutane uku nan bayan Allah Allah ya yi umarni a girmama su girmama su yana daga girmama Allah duk wanda ke ganin girman Allah to waɗannan bayan Allah ne na ƙware Allah ya yi umarni a girmama su dawa dawa dawa na farko musulmi mai furfura duk wanda ya tashi cikin musulunci tun kurciya har furfura ta hito mai to Allah ya ce a girmama shi mutum ne mai daraja cikin musulunci ashe jama'a wannan na nuna mana muhimmancin furfura ko baya nunawa to yanzu ga furfura ta hito min kun san sadda babu ta wasu ku sun san sadda babu ta ko sadda ina yaro shar na san sadda ko gemun bani da har gemun ya fito yana baki kirin banda koda kare guda fari yau ga shi gemu ya ture ya kuma kamar bundin rago alamar mi alamar tahiya ta bi hanya to duk wanda ya kai ga wannan mataki Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce a girmama shi musulmi mai furfura ɗaya kenan sannan na biyu wa hamilul qur'an da wanda an dauke da qur'ani amma ba mai wa dokokin alkur'ani karan tsaye ba hakan ga kuma ba wanda ya yi banza da alkur'ani ba musulmi wanda Allah ya sanar suwa alkur'ani kuma yana gwargwadon aikin su ga ɗabbaka dokokin qur'ani to shi ma mutum ne mai daraja cikin musulunci annabi ya ce Allah ya ce a girmama shi kun fahimta kaga nan ne malami ya shigo wane ne ya ɗauki da qur'ani malami sannan na uku wa ikrama zai sultanil muqsid da kuma girmama ma'abuci sarauta mai adalci adalin shugaba duk wanda an ka ba wani abu na shugabanci kuma ya tsare amana ya tsare gaskiya ya yi adalci to mutum ne mai daraja ga musulunci annabi ya ce Allah ya ce a girmama shi waɗannan uku mutane ne wannan hadisin yana karantar da mutane masu daraja Allah ya yi umarni cewa a girmama su Allah ka shirya da mu sai hadisi na gaba ce wa nimna abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal al barakatu ma'a akabirikum rawahu tabrani fil awsat wal hakim wa qala sahihun ala shart muslimin hadisin mu na gaba shi ko an karbo shi daga abdullahi dan abbas yarda Allah tabbata gare su dan Abbas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce albarkatu albarka ma akabirikum tana tare da manyan ku albarka tana tare da manyan ku su wane ne manya malama addini ashe kenan duk wanda ya wulakanta malamin addini ya wulakanta addinin musulunci su wane ne masu kariya addini malamai su wane ne masu jagorantar mutane ga abi Allah malamai su wane ne masu yada ma mutane su yada mutane haske su ga inda za su bi malamai to akan abin da bai ta hakara ya karya ba kamar shedana irin siyasa siyasa APC ko PDP ko abga ko dai ba duk nace shigantaka bace suna nan shigantaka ko sun zanna kwarai suna nan shigantaka duk ɗiba albarka ne da APC da PDP da abga duk ku tara yan siyasa miliyan akwai Najeriya duk shedana ce yau akwai mai zuwa ya muna bugun gaba da wata jam'iyya amma ni ina mu muna nan muna bugun gaba da musuluncin mu ko mun bari bari mana muna yi shi ya nuna siyasar demokradiyya shedana ce to akan shedanci wasu lalata addinin su akan shedanci wasu sun kaci mutuncin malaman su na addini wanda yake shekaru suna karantar da su gaskiya akan shedanci kuma gwai Allah ga shedancin nan kun tashi tutar babu duk wanda ya ci wata riba ga siyasar da aka yi zai faɗa mana ribar da ya ci in akwai wanda ya ci riba ya zo ya haɗa mana ribar da ya ci wadda ribar nan ta fi addinin nan da malamin nan ke karantar da shi gaskiyar da malami ke karantar ni na samu abu kaza siyasar da ni wadda gara ita da hadisan nan da ayon qur'an nan da malamin nan karantar da mu zo ka haɗa mana abinda ka samu wanda ya ayoyin nan da hadisai da malamin ya karantar da kai malamin ka da ka ciwo mutunci da haka yi annaya da cin mutuncin malaman addini akan siyasa akan yan siyasa mutanen banza ko ba mutanen banza ba ne mutanen banza wanda ba su koda mu da ku ba yau in uwarka ba ta da lafiya an kai ta asibiti baka yanzu ka sallama ma dan siyasan nan da kawwa amsa kuwa siyasa ka ce uwa ta bar lafiya ba ni kudin sai mata magani ba ko ana iska musu ba ruwanka da in ta iya ba ta mutu to Allah ya shirye da mu ma da lokaci ko to Allah ya sa mana albarka gare saura biyu don haka manzon Allah ya ce albarkatu albarka ma a kabirkun tana tare da manyan ku su wane ne manya malama addini wa ya kira su manya annabi hadisi ne rawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ya ruwaito shi cikin littafi ne mujamul awsat wal hakim da hakim wa qala shi imamu hakim ya ce sahihun ala shartin musa wannan hadisi ingantacce ne ya zo akan shartin muslimu haka yake Allah ya gafarta ma hakim wannan hadisi hadisi ne sahihi don haka wa ya kire malaman addini manya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata manya ko akwai mai ja sun tabbata manya ko ba ka so malaman addini manya ne kun babu da za ka yi Allah shi gafarta mala Abubakar Jibrin ba don ya mutu ba yana nan da rai Allah ya ƙara mara ya ta albarka hudu ba je ta shekaran je yace jama'a ku diba ƙwaruwar da mu malaman addini mun kowa masu mulki kun zuwari hudu ba shekarun jiya to kowa ya samo ta ya saurara hudu ba wannan sati yace duk mai mulki ko mi girman mulki ne an ka haɗu shi ya ka abin da aka ranka ya daɗe ko Allah ya baka yawan rai kuma mun sani Allah ya ce inna ajalallahi idza ja'a la yu'akharu ba a jinke ko an ce ranka ya daɗe bai daɗewa kika ba a ƙara ma daga an ka rubuto yace amma mu malaman addini da masoyi da maki in kai ne hasidin idza hasada in ka haɗu da mu sai ka ce akara makan lahu menene ma'anar akara makan lahu Allah ya girmama ka Allah ya karrama ka Allah ya darajanta ka ko baka so sai ka wannan addu'a sai ya wuce ka ce kaga mallamin can ban so baka so ne to don me kai mai addu'a kuma kun san wani sirri mata ke cewa an fi komi amsa addu'an maki ko baka son malami sai ka ce akara makan lahu sai ya wuce sannan ka zaga ko amma dai an amfani da kai kace akar makalla kai addu'a malamai da wannan daraja saboda me saboda da Allah ya ba su ita ga hadisi sahihi Imam Dabrani ya fitar da shi cikin Mu'jamul Awsat kuma malamai sun ce tabbas hadisi ne manzon Allah sahihi ne manzon Allah ya ce albarakatu ma akabirikum albarka tana tare da manyan ku kuma ba waɗanda an manya illa malaman addini ya kawo shi karkashin at-targhib fi ikramil ulama ko ba su shiga ko amma dai waɗanda sun shiga to Allah ya sa musu albarka na dalla to kun gani masu kasa sun ce kasa ɗinsu ya ƙare to Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka faɗi inda na karanta daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya faru Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika